بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو سلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم
نعم وساءت مسيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna gode ma Allah Ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi. Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin Sabilu Loda a nan unguwar gawan katare da makaram. Muna roƙon Allah ta'ala abinda za mu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Yau muna bakwai da watan Ramadan, shekara ta 1446 hijira annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. wanda shi ne ha'ilau bakwai da watan Mars shekara ta dubu biyu da da ashirin biyar miladiya. A daren jiya mun tsaya a cikin wannan Sura mai tarin albarka madaniya Suratul Mujadala. Mun tsaya a kan aya ta hudu, yau in Allah yarda za mu tashi kan aya ta biyar insha Allah. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa albarka a cikin abin da za mu faɗi, mi Allah ya ce.
إن الذين إن الذين يهادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم
نعم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين
wannan sura kamar yadda muka yi bayani madaniya ce madaniya kuma suna karantar da shari'o'i na addini kaza ga yanda za a yi shi kaza ga yanda za a yi shi ta yi bayani a jiya mun fara akan bayanin zihari menene zihari wanda mutum zai kamanta bayan matar shi ya kamanta da bayan uwar shi ko kuma wata muharramar shi ko kuma yadda malam bahaushe yake cewa kaka yake cewa ya haramta ta kamar yadda ya haramta uwar shi kaga yayi kamanneniya kenan da ita da uwar shi to wannan duka zahari ne sannan kuma mun ga bayanin cewa har idan mutum yayi zahari da wasu matan cikin matekun da Allah subhanahu wata'ala ya haramta muharramanka dukkan su zahari ne akan wannan mun ga kafarar da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma wanda ya kuskure ya yi wannan kowace kafara kuma ana cewa min kabli an yi tamasa kamun su yi shaheheniya kamun su gamu sai an yi wannan kafare to daga nan Allah subhanahu wataala ya ci gaba da mana bayani Allah ya ce innal ladina yuhaduna Allah wa rasula kaga wannan wanda suke saba ma Allah da ma'aikin shi idan Allah ya dora doka suka saba annabi ya ce Allah ya ce kaza suka saba to irin wannan mutanen kubitu kama kubital ladina min qablihim Allah ya ce an walaƙantar da su don shi kubita an ce izilali ne da ihana da walaƙanci da ƙasƙanci shi ne kubitu kubitu za a ƙasƙantar da su kama kubitan ladina min qablihim kamar yadda aka ƙasƙantar da waɗanda suke tun gabaninsu da suka ki bin dokokin Allah wa kad anzalna ayatin bayyinatin Allah ya ce mun sabko kuma hujjoji bayyanannu wanda ga dokai yadda take walil kafirina azabun mubin kuma kafirai na gare su azaba ta walakanci ta kaskantarwa ku duba wannan aya wanda muka huce aya ta hudu Allah ta yayi ta walil kafirina azabun alim ƙarshen kuma ta biyar sai Allah ya ce walil kafirina azabun muhin to kaga akwai bambanci tsakanin alim da muhin nan me yasa aka ce azabun muhin saboda ai kaskantarwa yana da alaka da kubitu zancen an kaskantar da an kaskantar da su ne a walakantar da su to suna da azaba ta walakanci shine bayanin qur'ani tare yake tafiya sai mai Allah ya ce yawma yab'athu يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أصيب الله ورسوله
na'am والله على كل شيء شهيد kamar mutum zai ce ya yi tambaya yaushe ne za a kaskantar da su yaushe ne za a ba su azaba wannan ta walakanci sai Allah tuni ya baka amsa kamun ma ka yi tambaye yaushe ne yawma yab'athuhumullahu jami'a ranar da Allah subhanahu wata'ala zai tada su daga cikin kaburburan su za a tashi gaba daya wa yunabbihum bima amilu Allah ya ba su labarin abubuwan da suka aikata a wannan ranar ce za a ba su azabun muhin azaba ta walakanci su sun manta a hasahullahu wa nasu su sun manta abubuwan da suka yi shi ku Allah ya kididdige ya keɓance wannan abin sai ka iske shi har ya manta da sun yi kaza sun manta sun yi izgili ga addini sun yi kaza sun manta shi ku Allah ya keɓance shi wannan su su kuma sun manta da shi wallahu ala kulli shay'in shahid ku sani Allah mai shaida ne a bisa dukkan komi na'am alam tara ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض na'am ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة na'am إن الله بكل شيء عليم bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba mu hukuncin wanda ya ma matar shi zahari da 'yan hukumce-hukumce kaɗan da muka gani na wanda ya allaki da, da, da, da saki yanda saki yake da yanda zahari yake da yanda za a zauna gidan ma'aurata a nan akwai wani bayani wanda a ya kamata tun jiya mu faɗe shi bayanin shi ne so da yawa akan kawo mana shari'a cewa in mace zancen mai mata biyu ne ko mai mata uku ko mai mata hudu cewa in yayi bulaguro ya zo gidan wace zai sabka ana yawan yawan shari'a wannan ana yawan cir- rikici a wannan ya kwana a gidan waccan to komowa zai ya ƙara mata kwananta in kwana bibi yake yi ko ko hucewa zai yi ana yawan samun rikici a gidan ma'aurata amma fa zancen mai mata biyu ne ake abin da ya sama ba mai mata guda ba shi mai mata guda bai da mushkila ko da yaushe kaje ka komo nan nan ne dai kake nan ne gida muskini ne ko To, wato shi mai mata shi yanda al'amarin kwana yake a shari'a, yanda al'amarin kwana yake, an bar ma magidanci da shi da iyalin shi su tsara yaya ne rayuwarsu ta kwana take in ya kasance kwana bibi ne ake kuma in ya yi bulaguro iya wancan gida ya yi bulaguro a shi a tsarin gidansu sai ya komo ya idisa mata kwananta guda to kwana zai ci gaba to in suka yarda akan wannan da shi da matan shi to ho haka za a tabbatar da shi wadda kowace ce turkinta ya zo haka za a tabbaka mata babu zancen a ce dan wance ce a wuce kwanan a'a in dai kun yi ittifaki duk in yayi bulaguro in ya dawo ya mata kwana ɗaya ya tafi bulaguro to a tsarin gidanku in ya zo sai ya komo ya ƙara mata kwananta wannan guda to haka za a yi ta tafiya ba a canzawa wannan shine adalci an fahimta da kyau ko to kuma in ya kasancewa ku tsarin gidanku in ya mata kwana ɗaya bulaguro ya kama shi da ya dawo hucewa zai yi to haka za a ɗabbaƙa babu zancen a dawo baya kowace ce turkinta ya zo a haka nan an huce gaba kenan ku lura jama'a wannan an bar ma ma'aurata kowanne da tsarin gidansu wanda suka tsara kal a saba in kun tsara kwana biyu biyu ne to kar ku saba in kun tsara kwana ɗaya ne za a yi kamar mai kwana mai mace uku sai suka tsara da shi da matan shi kwana ɗaya ne za a yi to kwana ɗaya wannan haka ne in yayi bulaguro nan zai dawo ko wucewa zai yi yadda aka tsara kal a saba ka zamna da kai da matanka ku yi tsari ku yi tsari yaya tsarin gidanmu yake haka shari'a ta ba ku damar ku yi in mace hudu ma gare ka in aka ce kwana ɗaiɗe za a yi to kwanan ɗaiɗe za a yi kwana bibi za a yi kwana bibi za a yi in kuka ce kuka yarda ku duka da tun daga mai mace biyu ko uku ko hudu kuka yarda ku duka cewa kwana uku uku za a yi to haka za a yi eh shari'a bata bata bata dora muku ba kawai yanda ku tsara a gidanku shi dai adalcin da zaka yi abinda aka tsara kal a saba shi in kuka ce sati sati za a yi to sati sati za a yi kowace ta yarda in ka yi sati a nan ka huce wannan gidan ka yi sati ka huce wancan gidan ka yi sati in suka ce wata wata kuma kowace ta yarda to haka ne wata watan za a yi in kuma aka ce a'a kullum kullum awa biyar biyar zai yi in kai awa biyar a wannan gidan to kana wancan gidan awa biyar kuma kana gaba awa biyar ka in awa ɗaya ɗaya ma kowa ya yarda shi ma yarda to a haka za a ta yi kenan ku sani shi wannan tsarin gida ga mai mace fiye da ɗaya an bar ma kowane gida su tsara kansu saboda haka kal a tsara jin mushkila kawai yadda ko tsara ku tahi a haka nan kal a saba an fahimta da kyau ko to wannan falakaswar tun shi ya kamata a yi ta a cikin karatun shi zancen bayanin saki sai Allah ya ce wani bayani kuma Allah subhanahu wata'ala zai ba mu wani hukumci dama mun ce surar madaniya ce ko yanda shawara take yaya ake yin shawara ko biyu za ku yi shawara da abokinka ko uku za ku yi shawara yaya shawara take kai musulunci komi bai bari ba komi sai da ya koya mana yanda za a yi shi Allah ya ce alam tara annallaha ya alamu ma fi samawati wa ma fil ard shin baka gani ba shi Allah subhanahu wataala ai ya san duk abin da ke cikin sammai da cikin kasai ma ya kunu min najwa talatatin da ɗai mutum uku ba za su keɓance ba suna shawara illa huwa rabi'um sai Allah ne na hudunsu duk abin da za su faɗi Allah yana shi in wata shawara za ku yi talatatin ku uku illa huwa rabi'um Allah shi ne na hudunsu sai Allah ya ce wala hamsatin koko mutum biyar su keɓance suna shawara illa huwa sadisuhum Allah shine na shiddansu kenan Allah yana ji kuma ya san abin da kuke faɗi wala adna min zalika ko kuma mafi kadan daga wannan daga wanne ne mafi kadan tunda uku aka ce kenan mafi kadan mutum biyu ko da mutum biyu ne za su yi shawara Allah ne na uku su wala akthar ko kuma mafi yawa mafi yawa kuma nan ai an tsaya illa huwa sadisuhum ko mutum biyar ko to ko mutum shidda Allah ne na bakwansu ko mutum tara Allah ne na gomansu ko mutum ɗari Allah ne na ɗari da ɗaya duk yana tare da su in ku dubu nawa kuka tsaya za ku yi shawara to ku sani Allah yana tare da ku abin tambaya a nan gurin sai Allah ya ce illa huwa ma'ahum sai Allah yana tare da su to yaya ne tare da kai kin yanda Allah yake tare da su kin ma'iyya ake ce mata da larabci ita ma'iyya ta Allah yaya ne yaya ne Allah yana tare da kokin dan kaka dau ma'iyya yanda wasu ƴan bid'a suka dauka suke ganin cewa wannan Allah ne wannan Allah ne kowa ma Allah ne wannan kahurci ne karara Allah yana sama kuma baka isa baka faɗi zatin shi wannan ma'iyya da ya faɗi ai ana nihin ma'iyatullah bil ilmi was sam'i wal basari wal Allah yana tare da ku yana tare da mu da ilimin shi yana tare da mu da ganin shi yana tare da mu da ilu da da da, da jin shi yana tare da duk wata haraka da zaka yi Allah ya santa amma in kace Allah yana ko ina to kai da kanka ka san ka cabo ta kenan kai inda baka so ka je ka shiga ko gida wanda baka so ka shiga gidan fasikanci ka ce Allah yana ciki ko kuma cikin wani guri wanda yake mai kazanta ka ce Allah yana nan kenan tunda ka ce Allah yana ko ina amma Allah yana nan da ilimin shi yana nan da ganin shi yana nan da mi kuma da jin shi duk abin da ake a gurin da duk abin da yake motsi da abin da ya halitta asalin shi yayi abin ballantana ka ce yana ina inda mutane ba su ganewa an an ce ma'iyya yana tare yanzu misali kwanaki ma na buga wannan misalin yanzu wannan alarama abubakar ne eh ai yana tare da matar shi ko kwarai to tana nan a tana gida
amma fa ai kana tare da ita ko sosai to to a a haka ma an ce wane yana tare da wane ai ba dole bane sai suna guri guda ku gane ma'iyya kin illa huwa ma'ahum sai yana tare da su kin wannan aina ma kanu duk inda suke thumma thumma menene Allah ya ce ثم ينبئهم.
ننبئهم بما عملوا yawmal kiyama sannan kuma Allah ya ba su labari da duk abubuwan da suka aikata ranar kiyama inna Allah bi kulli shay'in alim ku sani shi Allah masani ne da dukkan komai na'am sai mu gaba ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما ق- ثم يعودون لما نهوا عنه ويتنادون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنادوا بالبر والتقوى
wa wa ma'siyatir rasul ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير to kaga nan gurin akwai bayani mai yawa ana cikin zancen shawara wai menene ya kawo zancen shawarar nan Allah ya daidaita ya saita musulmi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaura daga makka zuwa madina wasu munafukai wanda suke tare da shi a garin madina in suka ga muhajirun wanda suka kauro daga makka suka zo madina sai su dinga shawara suna musu zumbe kamar an ga muhajir ya zo hucewa su munafukai suna tsaye sai kaga sun keɓance su biyu suna kallon shi sai a yi magana a yi magana sai a yi dariya ai kowaye za ka tsantsanta kawai kawai daga an ga muhajir sai a keɓance ana wata hira kuma ana dariya kuma ana kallon su munafukai ne menene suke so su cusa a cikin zukatan muhajirun so suke su cusa musu cewa wannan garin muho baki ne a garin wannan kuma wannan garin ba a samu kuma wannan garin gara mu bar shi kenan su hudda musu kwaɗan zama tare da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kun gane munafucin ko to su ne sai a- Allah subhanahu wataala sai ya hana wannan shawarai kuma ya gaya musu ko mutum biyu ko uku ko hudu kowane irin mutane suka haɗu suna shawara Allah iya tare da su kuma yana jin abin da suke yi kuma zai ba su labari ranar kiyama doka ta zo an hana su ku daman munafukai ne ba su daina ba sai Allah ya ce alam tara ilal ladina nuhu anin najwa kaga labarin wannan wanda an hana su irin wannan ta wannan shawarai thumma yauduna limanuhu an kuma suke komowa suna irin wannan shawarar da tsakaninsu suna cuta ma muhajirun nilmanuhu anhu akan an hana su wannan wa yatanajawna bil ithmi wal udwani wa ma'siyatir rasul suke shawara da saban Allah wal udwan da ketare iyaka wa ma'asiyatur rasul da saba ma annabi sallallahu alaihi wasallam kaga irin wannan mutanen muggan mutanen Allah subhanahu wataala ya hana duk shawarar da za a yi in dai shawara ce bil ithmi wal udwani wa ma'asiyatur rasul to sai ka buga ta a yanzu duk shawarar da za a yi in dai akwai zunubi a cikinta akwai ƙetare iyaka akwai saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to haramun ne kai ka halarci wannan shawara kowace irin shawara ce shawara ce ta gida shawara ce ta 'yan siyasa shawara ce ta unguwa shawara ce ta gari in dai ɓanna ce za a yi kai a matsayinka na musulmi to haramu ne ka je wannan shawarar amma idan ba ruman unguwa ku yayi kiran ku ku zo a yi shawara a gyara gari ku zo wannan unguwar tamu ana kaza ana kaza mu ɗau mataki ku zo wannan unguwar tamu samari ba su da aiki mu tattauna ya za a samo ma samari aiki ku zo wannan unguwar tamu shara ta yi yawa ya kamata a yi wani kwamiti a je a iske meri a gaya mu inda za mu dinga zub da sharanmu mu daidaita unguwarmu da kyau wannan shawara dole ne wajibi ne ka halarta in dai shawarar ta gyara ce kun ga wannan shawara ce ta kirki amma kuma ha in yayi kiran ku ku zo akwai wane wane bai da kirki shi ko bai mai ba komi ha kawai dan ba fartin su ɗaya ba ɗan siyasa ne wane bai da kirki ya kullo ya kullo ya kulla tun ya faɗi ya ce to wannan abin da aka bashi mu je mu ce a kwaci kaga shawara ce ta ƙetare iyaka to kakkaje kal a yi ta da kai duk shawara ta ɓanna makaranta ce za a yi shawara malaman makaranta ne in dan a tozartar da wani ne ba tare da haƙƙin shi ba to kada ka kuskura ka shiga wannan shawara bar su su yi shawarar su amma a zo a auna karatu ne a yi seti a gyara yanda Allah yake so yanda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo mana to kana ciki tsindindin ka dauke ta ka'ida duk shawara in dai akwai banna a ciki haramun ne kai ka halarta duk shawara ko ta unguwa ko ta gida ko ta gari ko ta tsakaninka da kai da abokanka in dai wani cuta ce za ku yi da izgili da tozartar da wani da ƙetare iyaka to haramun ne kai haramun ne ka zamna cikin su ma amma in ta gyara ce kuma tilas ne ka halarta kun ji tsarin yanda yake wannan kenan wa ma'asiyatul rasul da saba ma ma'aiki wa idza ja'uka hayyauka bima lam yuhayyika bihi Allah sai Allah ya ba da labarin su wannan munafikan yanda suke tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace har in suka zo maka fa sai ka ji suna maka gaisuwa da abinda Allah bai maka gaisuwa da shi ba hadisi ya zo daga Aisha qalat tace dakhala ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yahud wani bai yahudi ya zo ya shiga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama faqalu sai suka ce yahudawa kenan sai suka ce assalamu alaik ya abul qasim assalamu alaik kaga wata irin magana ko kai yahudu yahudu bala'i ne wai da ake cewa assalamu alaik ya abul qasim sai assalamu alaik ya abu kasan me sam mutuwa da hallaka da dahi da menene wai mutuwa da hallaka a kanka ya baban qasim Aisha tana ji abun ya bata mata rai fa qalu assalamu alayka ya abul qasim fa qalat Aisha wa alaikumus sam Aisha ta kasa jibrewa wa alaikumus sam hallaka da mutuwa da komi a kanku Yahudawa. Ƙalat, faƙalar Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, Aisha ta ce sai annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya Aisha, ya ke Aisha, inna Allah la yuhibbul fahasha wa tafakush. Allah baya son irin wannan bayanin da kike yi da alfasha da sauransu. Qultu sai nace, Ala tasma'uhum yaqulun assalamu alaikum ta ce ya ma'aikin Allah ba ka ji su ba abinda suka ce maka ce a suka yi wa assamu alaikawa hallaka da mutuwa da duk wani bala'i a kanka haka suka ce maka ya rasulullah faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce awa ma sami iti a ƙul shin biki ji ba abinda nake faɗi aini ma ca ne musu wa alaikum kuma a kanku abinda kuka ce a kan nawa fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-aya wa idha hayyuka wa idha ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya sabko wannan aya bayyana halin yahudu in suka zo suna maka sallama da ba tare da irin sallamar da Allah ba yayi maka to yahudawa kenan to idan ka buga ta a yanzu akwai masu izgili za ka zo a cikin sallamai za ka ga wani zagi ne ake zagi ne ake su bu sani ba wanda buku so in ka zo ka daga musu hannu ka ce haka haka na ji wasu na yi mi kake ne haka kai kana tsammanin ci ma barka shi ko ci uwa ka na'am sai ce ma haka ya ce ni kake zagi ashe ita sallama dokoki gare ta sai ka ce assalamu alif da lam sai ya huto assalamu alai ko assalamu alaikum ko kuma ka ce salamun alaikum in kuma garwaye ne baka sani ba da kahurai da musulmi in ka zo ka ce salamun alamani taba alhuda eh amince tabbata akan wanda ya bi shari'a kenan kai kai sallama ga wanda suka bi shari'a ba canzawa ba za ka yi a'a amma in kuma su suka zo suka ce ma suka irin wannan sallamai sai ka yanda annabi ya maida musu don baka san ba abun da yahudu bala'i ne yahudu mugun mutum ne zai nihi wani abu shi ga abun da yake ni in yi ma irin wannan sallamai sai ka ce wa alaikum in shi ɗaya ne ya ce assalamu alaik baka san ba ko assamu kin ne ya ce ya ka ce wa alaika ba a ce mai wa alaikum salam sannan kuma in ka ce musulmi tsakanin shi da shi da musulmi in ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu kaga assalamu alaikum lada goma wa rahmatullahi lada goma wa barkatuhu lada goma lada nawa ya tashi da shi shi kuma ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barkatu shi ma ya samu lada talatin to amma kuma ko wata ayar ƙur'ani inda Allah ya ce idan aka muku sallama ku mai da irin ta ko ko wadda ta hita.
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو أو ردوها.
ردوها
Idan haka muku sallama ku mai da ahsana minha wadda ta hita aur duha ko ko ku mai da ta. Kenan me ake ni? Idan mutum ya zo ya ce maka assalamu alaikum sai ka ce mai wa alaikum salam ka mai da ita. In zaka mai da wadda ta hita wa sai ka ce wa alaikum salam wa rahmatullah. To in ya zo ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah in ka mai kace mai wa alaikum salam wa rahmatullah ka mai da daidai au ruduha ka yi ruduha ita ko to in kana so ka mai da wadda ta hita sai ka ce mishi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu kaga ka kara to yau kuma sai yazo ya ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya kai makura ya fashi ladan gaba ɗaya talatin kin gaba ɗaya shi ko Allah ya ce ka mai da wannan ko ka mai da wadda ta hita sai ka ce in zaka mai da wannan wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh ka mai da daidai ita ko 30 da 30 ba ba shi to raddu bi fa hayyu bi ahsan min hawa in kana so ka mai da wadda ta hita wa sai ruwaya ta zo sahaha sheikh albani ya sahaha ta ka iya cewa wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magfiratuhu amma kadai a maidawa aka yi ta wannan dan in kai baka zo ka kwashe haka kai wa magafiratu baka da izinin wannan ka iya cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh bakin nan baka da izinin ci gaba saboda ka ba su dama su in suna so su maido ma ahsan minha sai ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa magafiratu to kuma akwai abu guda kalmar ta'ala Allah ta'ala ne kuma ya yi sanin komi kuma shi ya sabko shari'a kuma mu duka mun san Allah ta'ala ne To, amma babu inda aka rawaito kalmar ta'ala a cikin sallama. Ku lura da kyau, na ce, Assalamu alaikum, baka cewa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barka. Ta'ala kin wannan a cikin sallama kai ka kirkiro abinka. Kuma bid'a ce, kuma babu inda aka ce a san shi. Kalmar ta'ala babu hadisin da ya kawo ta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. amma Allah ta'ala ne guri da yawa an rubuta ƙalallahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi to mu bi muke a shari'a ba kagowa ba muke abinda aka faɗi shi muke yi kenan kalmar ta'ala ita babu ruwayar da ta zo da ita saboda haka a daina an gane ko sai mu komo Allah subhanahu wata'ala ce in suka zo sai su maka gaisuwa da abinda Allah subhanahu wata'ala bai maka ba gaisuwa da shi bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim law laula yu'adhibuna Allah bima naqul sai kaji azkatan suna cewa to wai daman munafukai ne to me yasa Allah bai azabtar da mu da abin da muke faɗi sun san kenan mugu cuta ce suke faɗi ko me yasa to Allah in dai annabin kirki ne Allah ya aiko shi ba annabin shahu bane to me yasa abin da muke faɗi Allah bai azabtar da mu ba sai su faɗi a cikin zuciyarsu suna cewa aida limaza lam yu'adhibana Allah bima naqul me yasa Allah bai mu azaba ba da abin da muke faɗi Allah yana jin su Allah ya san abin da suka faɗi kuma Allah yana jin sallaman irin sallaman muguwar sallaman da suka yi Allah ya ce hasubuhum jahannam حسبهم جهنم يصلونها
na'am فبئس المصير hasubuhum makomansu jahannama yaslaunaha ai wutar jahannama ce za a zara su Allah ya ce fa bi'sal masir tur ya munana wannan makomar ta su idan aka ce makomar ka jahannama ce ai ka shiga uku ka shiga uku ya dan uwa musulmi jiya mun ga fadin aljanna kuma mun ga hadisin da ya kawo talakan talak a cikin aljanna gidan shi kamar duniyan nan so goma ne kai a ce baka da rabin kare a cikin aljanna a kai ka jahannama ai kayi asara baka da rabin kare ko rabin rabi ko kwata kwata baka da ba- ko kwata baka da kaga musiba ce kayi hal- ka kayi- ka hallaka kenan kowa yayi kokari yayi aikin da zai maida shi gidan shi gidanmu na farko gidan inda aka halicci kakanmu annabi adam domin mu duka gidanmu aljanna ce sai aka halici kakanmu a can shaidan ya yaudare shi aka sabko su gaba ɗaya duniya to yanzu a duniya gidan jarabta za a yi aiki a gawa zai koma gidansu na isili kuma wane ne zai canza gida in an je lahira Allah ka maida mu gidanmu na isili aljanna to wannan shine sai mi gaba ya ayyuhal ladina يا amanu أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى
na'am واتقوا الله الذي إليه تهشرون doka daga gurin mahalicinmu ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idan tanajaitum fala tatanajaw bil ithmi wal udwan idan za ku yi shawara ka shaidun ku da ku yi shawara bil ithmi wal udwan shawara ta zunubi da ƙetare iyaka wa ma'asiyatur rasul da saba ma ma'aiki wa tanajaw bil birri wat taqwa ku yi shawara ku akan biyayya Allah wa taqwa da tsoron Allah subhanahu wataala wattaqullaha ku ji tsoron Allah alladhi ilayhi tuhsharun wanda gare shi ne Allah subhanahu wataala za ku koma hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza kana idza kanu talatan idan mutane suna su uku fala yatanajaw al-ithnaini duna thalith kashe jikar da mutum biyu su keɓance su yi shawara banda na uku muna mu uku sai ka ja sai ka ce sai ka ja guda kuna shawara wannan haramun ne annabi ya hana sai wasu malamai suka ce ba adal istizan in ka tambayi na ukun ka ce da Allah ina so mu yi shawara da shi to shi kanshi wasu malamai sun yi raddi akan wannan sun ce bai kamata ba saboda koma yaya ne za ku sa ma wannan wani abu a zuciye shi su ko musulmi so ake su zamanto ɗaya daga ka tambaye shi kun keɓance kuna wata dariya ya kallo ku misali kun yi wata dariya kuna kallon shi ya zai ji a zuciye shi musamman a ce a ran nan ko kun yi wata magana da- da shi da ɗayan ko sun yi wani haɗa tsakaninsu ko ya faɗi mai wata mag- bakan magana ko ya mai wani abu wanda ba daidai ba kuma ya zo ya ce dalla zan mu yi shawara da wane kuma suka keɓance kuma suna kallon shi suna dariya kaga mugun abu ne wannan akwai tuhuma a cikin wannan shi yasa suka ce malaman wannan ma bai halitta ba kawai in ku uku ne sai dai a yi shawarar gaba ɗaya in kuma kana so ku biyar ku yi shawara to ka bari sai kun sake gamuwa a wani guri amma wannan gurin dai bai cancanta ba sai mi gaba واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allah ya ce ku ji tsoron Allah wanda ilaihi tusharun gare shi ne za a tada ku gaba ke daya na'am إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله na'am وعلى الله فليتوكل المؤمنون Allah ya ce innaman najwa kaga irin wannan shawarar da ake ta tsegumi shawarar da za a yi ta banna ta ketare iyaka ta huta daga hanyar Allah to minan shaitan daga shaitan ne shaitan ne yake tira munafukan wannan su zo suna ma muhajirun eh, suna keɓancewa suna nuna su suna shawara annabi ya hana Allah ya hana kuma ba su hannu ba munafukai ne wai li yuhzina alladhina amanu wai dan su cutar su sa ma waɗanda suka yi imani su sanya musu bakin ciki a cikin zuciyarsu dan wannan ne su ga garin Madina kawai bai zamnuwa bai zamnuwa a wurin su an musu an ke mutanen busu san su wannan ne hadafin su nauyin wannan shawara to sai Allah ya ce walaysa bidarihim shay'a fusi isaba su cuta musu da komi komi mumunai mumunai ne kawai ba su isa ba wannan munafukan su cuta musu da komi illa bi idinillah sai da izinin Allah subhanahu wataala yace wa alallahi falyatawakkalul mu'minun ai ga Allah ne duk mumune suke dogara dogaran su ga Allah ne at-tawakkul dogaro akwai at-tawakkul dogaro wanne ne musulmi suke yi at-tawakkul haramun ne musulmi yayi at-tawakkul wanda ke da kwai alif a gaban wawukin at-tawakkul dogaro ga Allah shine itiqad itiqad ala Allah ma al-ahad bil asbab dogaro ga Allah tare da kama sababi baka zamna ba kudi kake so kai kasuwa kasuwa sababi ce sai ka dogara ga Allah zakka ta yi wani gari je ka sai shiga mota ta kai ka wannan kai ka wannan sababi ne Allah zai tsare ka ba kana daki ba kawai kana zaune ka ce Allah za ni wuri ka za ka ce ka ganka a can sai ka kama sababi to wannan komi da sababin shi komi Allah in ya so yin wani abu kuma hayya alawul asbab sai ya daidaita mai sabubba to shine wannan at-tawakkul dogara ga Allah ka kama sababi na biyu at-tawakkul sunan shi da larabci da alif a gaban wawun kin shi kuma itikadi ala Allah bi ghairi akhdh bil asbab ne dogara ga Allah ba tare da kama sababin komi ba wa huwa haramun alal muslim shi kuma haram ne mutun ya ce ya musulunta ba tare da ya kama sababin komi ba ilimi kake so je ka makaranta je ka kai karatu je ka gurin malamai amma ba ka zauna ba kawai kai ba baka je ba makaranta baka je ba gurin malamai kai ka ce kai ilimi kake so ko ka dinga sai littattafai kana kana kana saurara a kaset kaset bai zama malamin ka al'ilmu ma ukhidha min afwahir rijal ilmi abinda aka amsa ne a bakin mazaje to komi sai ka bi dauki sababi na'am sai Allah ya ce ne يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير to sai wani hukuncin kun ga hukumce hukumce ne a sura nan kawai take zubowa sura kenan madaniya hukumce hukumce ne na addini kawai take karantarwa Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu wani hukuncin ne daban ya ku waɗanda kuka yi imani idza qila lakum tafassahu fil majalis idan aka ce ku dan malmatsa a bazamni an zo ana zamne sai wani ya zo sai aka ce a dan malmatsa ya samu guri shi ma ya zamna to fafsahu ku matsa ka ku yi banga banga kowa yayi taimatal kowa wannan ya meke kafa wannan ya tare gurin da mutum biyu za su zamna ko ya ajiye wata salular shi a gurin ko ya duk ya kakkare aka ce ku dan matsa sai a dan malmatsa mutane su samu su zamna doka ce aya ce ta ƙur'ani in aka ce a matsa a matsa an gane da kyau ko majalis ɗin wannan wasu malamai suka ce ai ana nihin gurin yaƙi gurin yaƙi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama in ya fito yana jera mutane yan sahun gaba ana jera yan sahun baya to in aka zo gurin yaƙin kowa so yake ya shiga sahun gaba mutuwa ce fa kana gani amma wace irin mutuwa shahada ce sai kaga sun yi matsatsi matsatsi sun malmatse duka a gaba kowa gaba yake so in an ce wuf kawai a faɗa maka wurai eh rijalun sadaqu ma ahadullah من alaihi المؤمنين متعنى كلام.
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه daga cikin mumunai ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر na'am وما بدلوا تبديلا
Allah ya ce daga cikin mumunan nan da kuke gani akwai mazaje sun gaskata abin da Allah ya musu alkawali a kan shi suna tsaye akan musulunci suna tsaye akan sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce minhum man qada nahaba daga cikin su akwai wanda gurin shi ya cika yayi shahada wa minhum man yantazir akwai wanda yake jira yayi shahadai kuma kuma baddalu ta badila ba za su taba canzawa ba da kasancewa su su masu bin masu bin sunna ne babu yanda za a yi su rabu da sunna saboda annabi ya ce addu alaiha bin nawashis ku damke ta da kyau kuma kalkale ta ku rike ta babu wanda isa ya raba ka da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma rijalun la tulhihim tijaratun رجال wala bai'un لا an dhikrillah تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار irin su wannan sahabbai da suka zamna da annabi da tabi'ai da suka biyo baya da mumunai da wanda suka damki sunna har yau wa mu Allah ya yabe su a cikin Qur'ani Allah ya ce rijalun mazaje ne la tulhihim tijaratun wala bai an dhikrillah kasuwa da saye da sayarwa da duk wani shugulgulla ba su shagalar da su daga ambatan Allah wa iqami sala ba su shagalar da su da tsaye da sallah wa ita'iz zakka in suna da dukiya wannan ba su shagalar da su da ba da du- zakkar dukiyarsu me yasa suna tsoron wata irin rana ta taqallabu fihi alqulub wal absar ranar da zukata da ganuwa maganai gaba daya za su koma ga Allah subhanahu wataala suna tunanin kullun su kullun a shirye suke to idan aka zo gurin yaki sahabbai yadda suke kowa so yake ya shiga sahun gaba wai daga an afka ya zamanto ya yi shahada neman shahada suke neman ta suke ruwa jallo kasan menene ruwa jallo menene jallo din in an ce neman abu yake ruwa jallo menene jallo neman shi yake da gaske ko kuma ha a a duk ba ku sani ba ni ma shekaran jiya malam babu ya gaya mu me jallo jallo kin ashe buta ce buta ita ce jallo araha kai ka san araha kacal wayan ka zaka yi tahiya mai nisa ba ruwa ba zaka dauka a sahani ko me saboda a lokacin babu famfuna a titi sai ka dauki ruwanka a buta to ba an san lalle zaka yi tahiya mai nisa saboda akwai ishirwa a ce neman shi yake ruwa jallo ruwa a buta shi ne ruwa jallo din wannan kenan ya ce to wajen yaƙi ne wasu ko suka ce a'a majalis mazamni kowane irin mazamni kowane irin mazamni in aka zo aka ce matsa ya zamna to matsa ya zamna dan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba matsanni ba gare shi nashi a cikin jama'an an zo musu tabarma haka ko ina ya samu guri zama yake an gane ko ko malamai suka ce ba laihi a tsare masallaci ya tabbata a sunna an a masallaci ne dan akwai sahabban wanda suke tura bawon su su dan shimuda shimuda su su tsare guri ya zamna in ya- in an zo in ya zo sai ya tashi ya tayi wannan babu laihi babu laihi ya tsare hadisin rawahu turmuzi babu laihi ka kama guri kamar gurin karatu ne kana so ka zo kusa da mai karanta suwai sai ka tura wani yaro ya tsare ma gurin in ya zo in ka zo sai ya tashi kai ka zamna a gurin amma in aka ce a dan jakuɗa jama'a a samu guri to kowa ya malmatsa wannan kenan fafsahu Allah ya ce ku matsa yafsahi Allahu lakum in kun matsa kun waware kun bude Allah zai muku budi kuma ka gani kenan malmatsa da zaku yi Allah shi ma zai bude muku a rayuwarku da kyau wa idza qilan shuzu idan aka ce musu kuma aka ce muku wata dokar ce shari'a ce aka ce in shuzu fan shuzu menene in shuzu ai taharraku ku motsa a tashi aje ai aikin Allah to ku motsa a tashi a tai wa idza qilan shuzu in an ce a motsa baruma ne ya huto ce kai kowa ya huto kowa ya huto a kakkama a gyara wannan gurin to kowa ya huto kar ku yi ce kai wannan ni ba kowa gidana bace a'a mai unguwa ne ya kira ya ce a huto in shizu a huto inda musulmi sun gane aikin gayya da komi bai ba musulmi wahala aikin gayya yana da mahimmanci in za a yi wani abu mai mahimmanci a unguwa a gayyaci kowa da kowa kowa ya kawo gudunmuwan shi kowa ya kawo ƙarfin shi kowa ya kawo dukiyar shi sai kaga abun nan da nan ya tashi nan da nan nan da nan ya tashi yanzu a ce nan da nan za mu gina wani guri a nan gurin mu nawa ne ɗari nawa a nan a ce kowa ka tubali guda kuma gobe za a yi aiki kowa in yazo in awa guda ka zo kai shikenan mata da suke ciki suna saurara a ce ku daho tuwo ku kawo eh mana aikin gayya kowa ya iya wani lokaci da jimawa shabab ga sanar su marabu duk sun sani muna ginin wani fasali a nan gurin duk an tattama ya tattara mu gaba daya mata kuma suna abinci suna kawowa nan kana shan hura nan kana cin salati nan kana cin shinkawa illin da yinka yazo sai ka kama ka kawo salati ka cafka haka aka yi aiki duka haka muka yi Allah taimaka wa idza qilan shuzu fan shuzu idan aka ce ku motsa zuwa wani aiki na kirki na jama'a to fan shuzu ku tashi ku yi aikin wannan yarfa illahu alladhina amanu minkum ku sani Allah yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani daga cikinku walladina utul ilma darajat kuma yana ɗaukaka waɗanda Allah ya ba su ilimi yana ɗaukaka darajarsu wallahu bima ta'amaluna khabir Allah mai masani ne dangane da duk abin da kuke aikatawa ni'imal ilimi babu ni'ima kamar ta ya jama'a idan Allah ya baka ilimi to ya baka ni'ima wadda take ita ce domin ta yi ni'imar kuɗi ta yi ni'imar sarauta ta yi ni'imar mi kowace ni'ima ni'imar ilimi ta yi ta domin kowace ni'ima tana iya abkuwa kuma ta rasu ta ɓace ta lalace amma ni'imar ilimi tana nan يؤتي الحكمة من يشاء na'am ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا
kaga hikimar ما nan يذكر إلا أولو الألباب ni'ima ce wadda take ita ce ta hikima ta ilimi Allah yake bada ta ga wanda ya ga dama wa man yu'tal hikima faqad utiya khairan kathira duk wanda aka ba hikima aka ba ilimi to haƙiƙan Allah ya bashi alheri mai yawa ba kowa yake tuna ba sai ulul albab kai Allah ya baka ilimi yanzu shugaba nawa ya hau kai da iliminka aka sabke shi shugaba nawa ya hau kuma yanzu gashi nan ba shugaba bane sarki nawa ya hau kuma yanzu ba sarki bane mai kudi nawa ya tahi ya tahi kuma Allah ya kallaba abun ya tsiyace amma kai kuma iliminka fa yana nan kuma neman ilimi dagewa ake tashi ake bijiddin wajtihadin kale kasance ka dan yi wani dan karatun ka dan kai kai ma mai ilimi ne malam wani mu dukkanin dalibai ne tun neman ilimi muke kada ka yi gaugawa cewa kai tuni shikenan kai malami ne kar ka dora rigan malum ta kai kai da sauranka manya manyan malamai yanzu misali albani a wata ruwaya sai da ya shekara kusan 60 yana bincike akan hadisi hadisai kawai da ifi da da da mai ramni da sahihi kusan shekara sattin yana bincike akan hadisai Sheikh Ibn Bas akan fatawa fatawa fatawa da sauransu da neman ilimi sai da ya shekara hamsin da wani abu shi ma kai ku shekara nawa kai akan wannan zunzuru hajin hajin da yayi haji 73 Ibn Bas ya ta roƙon Allah Allah ya bashi ya bashi ilimi kai kuma shekara nawa kai kana neman ilimi kenan duk lokacin da kake kamar ka ilimi to lokacin nan ne ka zama kasuwar gumin jahili eh mana sai ka ilimi ka ilimi sai ka gano ashe da sauranka da sauranka baka yi ba ilimin yanzu ne zaka tashi neman ilimi ni'imar ilimi ita ce babban ni'ima saboda haka dole ne ka tashi ka yi ilimi ya ɗan uwa musulmi na'am sai Allah ya ce mi يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجويكم صدقة na'am ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم na'am wannan aya ya ayyuhal ladina amanu wani wani hukuncin ne kuma daban ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani idza najaytumur rasul idan kuka zo munajati shine kuka zo kuna so ku yi shawara da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqa to ku gabatar da wani abu na saraka gaban shawarar da za ku yi menene bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin sahabbai sai wannan yazo ce ya rasulullah ina so in yi wata magana ina son ganin ka ya rasulullah sai ya tashi ya kebance da shi ya komo ya zamna wannan yazo ya rasulullah ina son ganin ina so mu yi shawara ya tashi ya kebance da shi shi annabi duk abin da zai faɗi abin da zai amfani al'umma ne sai a dinga yawan jan shi ana yawan ɗaukan shi ana yawan ɗaukan shi a majalis to sai Allah ya ɗora musu doka to yanzu gaban nan duk wanda zai sha annabi shawara sai ya bada wani abu eh kenan in baka da kuɗi baka da abin da zaka kaddama kenan baka da shawara ta gefe sai dai ka yi ta a cikin jama'a kun ji dokar yanda ta zo amma ayar an shahe ta fa eh mana inda ba a shahe ta ba yanzu ai malamai ne duk in zaka yi shawara ya
Kaga sai karga bani kawai.
ni zan baka ko kai zaka bani shi zai bada ko to aya an shahe hukuncin ta Allah da fari ya gaya musu yace in kuka zo za ku yi shawara da annabi faqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa ku gabatar da wata sadaka tsakanin kamun ku yi shawara dalika khairul lakum wa athhar wannan shi yahi muku alkhairi yahi tsarkaka fa in lam tajidu idan ba ku samu ba abinda za ku bada na saraka fa inna allaha ghafurur rahim to Allah mai gafara ne mai jin kai sai mi gaba أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله na'am والله خبير بما تعملون to aka nan aka nan aka fara wannan wasu akwai hadisi ko da yake hadisi yana da rauni an ce Ali ibn Abi Talib shi kadai yayi aiki da wannan aye kamun a shahida dan da wuri da gaugawa aka shahida an faɗe ta kuma sai aka shahe hukuncinta kuma ita ayar tana nan a cikin Qur'ani amma Ali ibn Abi Talib ya har ya fara ya zartar da hukunci ya ba da wani abu yayi shawara sai Allah subhanahu wata'ala ya ce a ashfaqtum yanzu abin ya muku nauyi an tuqaddimu baina yaday najwaakum sadaqa da za ku gabatar da wani abu na saraka tsakakamun ku yi najwa shawara tare da rasulullah ya muku nauyi ba ku da abin da za ku bada ko fa id lam tafa'alu fa in lam tafa'alu yani ayin fa id فإن lam لم tafa'alu تفعلوا وتاب الله عليكم to kun ji inda bayanin idan ba ku ba ba ku aikata ba to ba ku da to wa taballahu alaihi shikenan Allah ya ya amshi tubon ku ba sai kun yi ba daga wannan wa taballahu alaikum din an shafe hukuncin wancan daga yanzu ba wajibi bane ba ku ba sai kun ba da komi ba kawai kun shawara ku da rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma abin da ake so fa aqimus salata ku tsai da sallah wa atuz zakata ku bada zakar dukiyoyinku waɗanda suke da dukiyar wa atiqullaha wa rasula ku dinga biyayya ga Allah da ma'aikin shi wallahu khabirun bima ta'malun Allah bai ba ku labari ne da duk abin da kuke aikatawa kaga a wannan guri aya wannan an ɗauke hukuncin wajibci na cewa sai ka ba da wani abu za ka yi shawara an bar ta haka nan ta ba kuma Allah ya amshi tuban ku bakku da shikenan magana ta kare sai mu je wani hukunci alam tara ila alladhina ألم tawallaw تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويعرفون على الكذب وهم يعلمون na'am أعد الله لهم عذابا شديدا
na'am إنهم ساء ما كانوا يعملون ittakhadhu aymanahum اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله falahum ولهم عذاب مهين lan tuguniya والله
abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana lokaci yayi daga karanto ka idasa lokacin yayi minti ɗaya ne ya Allah muna roƙonka don girman zatin ka don iyawa ka don kai ka sani mun mu sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sababin shigan mu aljanna gaba daya ya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ya Allah wanda ba su da lafiya daga cikin mu Allah ka ba su lafiya masu neman arme Allah ka ba su daidai ya so ya Allah masu neman jari Allah ka hore musu ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasar mu da ƙasashen musulmi ya Allah ka sabko mana zaman lafiya a ƙasarmu da ƙasashen musulmi ya rabbal alamin ya Allah masu taimaka ma addinin ka ka lullumka musu dukiyarsu ya Allah muna roƙonka a wannan kwana na Ramadan Allah ka iya tauyayen mu daga shiga wuta bi rahmatika ya arhamar rahimin rabbana la tazigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul فاكتبنا مع الشاهدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai sanarwa a ɗan dakata akwai alhaji mu'azu muna tare da shi a nan shi ma yana zawa karatu kuma akwai ɗan shi kullum yana zawa to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya karɓi rayuwar shi za a yi sutura gobe gobe da yaushe gobe da la'asar ƙarfe takwas na safe an maido shi safe ina ne gida za a tattaro nan kenan wannan titin ba shi ba wancan babban titin a nan za a tattaru gobe da safe ƙarfe takwas in allah yarda kusan gidan mai kantin shara nan ne za a ta yi allah ji kanshi allah rahamshe shi halartar janaza tana da mahimmanci ya 'yan uwa tana da mahimmancin gaske halartar jana'iza duk ka je ka samu sallah za a baka qiratun qiratun shine lada kamar dutsen uhudu in ka raka gawa za a baka qiratun na biyu shi ma kamar dutsen uhudu kuma idan ka wayi gari kana azumi ka raka gawa sauranka abu biyu ka cika wancan hadisin da annabi ya ce babu mai gama su a wuni sai mumuni sai dan aljanna shine ka ziyarci mara lahiya ka yi saraka abu hudu ne a wuni ka samu ka yi su sai mumuni sai dan aljanna yake gama su shine ka je gurin ka ayi- ka yi jana'iza ta gawa ka yi saraka ka ziyarci mara lahiya na hudun ka tashi da azumi kuma gobe kowa iya azumi Allah samu iya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wani ya yi da kiran mai